dukkanin su Allah ya jarrabe su da ishihara dukkanin su suna da ciwon jini amma an yi sabani a game da na Zainab da take gaban mu radiyallahu anha wannan mata ce mai daraja mata ce mai kima na Aisha radiyallahu anha tana ganin ita ce take daidai da ita a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a cikin hadithul ifki kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito na Aisha radiyallahu anha tana ba da kyakkyawar shaida a game da ita ta ce lokacin da aka tambaye ta game da wannan abu da ya afku sai ta ba da shaida mai kyau na Aisha ta ce wahiyar lati tusanini fi baiti rasulillah sallallahu ita ce take daidai da ni kaman jam'iyyu biyu to ita Zainab ita ce take shugabantar ɗaya jam'iyya Nana Aisha kuma na shugabantar ɗaya jam'iyya amma Hamna ɗiyar uwarta ita sai ta shiga cikin wannan tana cin waɗanda suka yi ta yaɗa wannan abu shi yasa sai Nana Aisha sai ta ce sai tana yaƙi an ukhtiha tana yi ma ƴar uwarta yaƙi fa halakat sai ta zama cikin waɗanda suka shiga cikin wannan damuwa Allah shi kyauta Bala ya ce mata zawwaji Allahu min fauki arshihi Allah ta'ala da kansa ne ya aurar da ita daga can saman al'arshinsa. Lamma qada zaidun minha wataran zawwajinakaha Allah ya ce tunda zaidu ya gama ya sake ta ya biya bukatarsa ya sake ta to zawwajinakaha mun aura maka ita ba wani ɗaurin auren da za a yi a ƙasa. Allah ya riga ya daura a sama shi yasa ita kanta Zainab radiyallahu anha tana jin daɗin wannan idan ana kowace mace tana faɗin falalarta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce zawwaja kunna aba'ukum wa zawwajani Allah subhanahu wa ta'ala min faki min fawqi sab'i samawat ce ku ubanninku suka daura muku aure ni ko Allah ta'ala shine ya daura min aure can saman sammai bakwai kaga wannan ba karamar daraja ba ce shi yasa sai mala ya sa wannan taken ya zaɓe shi ya ce zawwaja Allahu min fawqi arshihi Allah ta'ala shine ya aurar da ita daga can saman al'arshinsa radiyallahu anha innaha ummul mu'minina Zainab bintu Ja'sh ibn Riyab sunanta Zainab sunan babanta Ja'sh sunan kakanta Riyab tana cikin banu Khuzaimah tana cin banu huzaima a bangaren larabawan ƙuraishu ta bangaren mahaifinta wabnatu ammati rasulillah sama min almuhajirati alawaili sannan tana diya ce ta gwaggwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwaggwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ji sunanta min almuhajirati alawail Zainab bintu Jahash radiyallahu anha tana ɗaya daga cikin matan farko da suka yi hijira suka isa Madina. Ummuha Umaymatu bintu Abdul Muttalib ibn Hashim. Mamarta ita ce Umaymatu bintu Abdul Muttalib. Kaga tsakaninta da Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ɗanwa da ƴar ɗanwa. Baban manzo Allah sama Abdullah babansa abdullahi yaya yake gaba yaya yake ga umaimatu abdullahi ibn abdul muttalib umaimatu ibn abdul muttalib gani babansu ɗaya so daga suna da alaka ta kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam kanat min sadatin nisa'i tana ɗaya daga cikin mata shugabanni a duniya kakaf dinan a wajen addini wa wara'an da kuma tsantsini kaffa kaffa me za a faɗa me za a sa me za a ci me za a aikata wara uce nan wajudan sannan ga kyauta wa ma'rufan sannan da aikata duk wani abu da shari'ar musulunci take so tsakaninta da Allah da kuma tsakaninta da mutane radiyallahu anha Allah ya ƙara yadda a gare ta زواجها بزيد بن حارثة أورنت زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليش لما جاء الإسلام lokacin da musulunci ya zo kana min maqasidihi ya kasance daga cikin manufofin musulunci an yuzila alfawariqa bainan nas ya kasance ya kau da duk bambance-bambance da mutane suke ɗauka a matsayin su ne ababen da za su ɗauke su a matsayin ma'aunai da za a ce wane ya fi wane kafin zuwan musulunci akwai abubuwan da suke ɗauka su ne ake ɗauka a ce wane ya fi wane da su daga ciki akwai nasaba wane ya fi wane nasaba daga ciki akwai wane ɗa ne wane bawa ne wane baban shi bawa ne wane baban shi ɗa ne ‘yantacce wane baban shi mai dukiya ne wane kuma baban shi talaka ne to suna ɗaukan waɗannan su ne ababen da ake ɗaukar su a matsayin ma'aunai da za a ce wane ya fi wane su ne alfawarik ababen da suka bambanta wani da wani jami ne na farik abin da ya bambanta wani da wani to musulunci ya zo domin liyuzila tilkal fawariqa domin ya kauda waɗannan ababen da ake ɗaukar su su ne za a ce wane ya fi wane wane ya bambanta da wane domin a zama me a zama al'umma ɗaya inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu wa ana rabbukum fattaqu al'umma ɗaya ya zama babu bambanci tsakanin wani da wani a fifiko sai idan ya fi shi taƙawa wanda ya fi taƙawa inna akramakum inda Allah ya cika ku wannan ita ce ƙa'ida fala fadla li ahadin ala ahadin illa bi taqwa ba wani wanda yake da wani wata falala akan wani yake da fifiko akan wani sai idan ya fi shi taqwa da nassun qur'ani inna akramakum inda Allah ya cika ku ya ayyuhan nasu إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا dalilin da ya sa Allah wani gaske ya sa maka zama shu'ub da qaba'il mu zama ƙasa ƙasa sannan mu zama ƙabilu li ta'arafu saboda mu gane junanmu mu gane junanmu shine kawai in aka zama abu ɗaya to ba za a iya tantance wancan da wancan ba li ta'arafu wannan shine shine shine shine makasudi da yasa Allah madaukaki ya sa maka bambanta kuma ya sa harsunan mu suka bambanta amma ba wai wani abu da za a rika tutiya da shi ba wani ya rika jin a'a ni kabila ta ta fita ka wannan an koma jahiliya kenan فغض الطرف إنك من نمير فلا أرى بأسا بلغت ولا كلابا ويقضى الأمر حين تجيب تيم ولا ولا يستأذنون وهم شهود yana zagin ƙabilar wasu ƙa'ida ita ce duk al'umma ɗaya ce ba wanda ya koyi ba za a zo ana idza balagha al-fitama lana sabiyyun takhirru lahu al-jababiru sajidina wa nashrabu in waradna al-ma'a safwan wa yashrabu ghayruna ranqan wa tsina a zama ɗaya وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق هذا عمليا من زال صلى ينفن يتبت الدهك عيسك وذلك بتزويج زينب بنت جحش وهي قريبته من زال صلى سينيا يا أورد زينب بنت جحش wacce take ‘yan kusa da shi ce ‘yan uwarsa ce kamar yadda ya gabata a baya li maulahu zaid ibn harithata ga maulansa bawansa da ya ‘yanta’ kuma ya tabannin shi a lokacin tabanni ba haram ba ne tabanni shine aikin hankaka mai da dan wani naki tun ya dauki dan wani ya mai da shi nashi adoption adoption da turanci wanda har yanzu su a dokokin turawa suna da wannan mutum zai iya zuwa ya dauwa dan wani ya ce ya mai da shi a doka a je a rubuta forms a ciccika a ciccika ya je gidan marayu ya dauka ce ya zama dan shi a'a mu musulunci ya haramta tabanni an haramta tabanni duk wanda ba babanka ba to ba babanka bane shi duk wanda ba danka bane ba danka bane shi shi dai me musulunci ya yarda da mu'aha dan uwantaka da kuma takafuli musulunci ya yarda da takaful daukar nauyin juna musulunci ya yarda da wannan shi yasa ya zama muna da kafalatul yatama kafalatul yatama ɗaukar nauyin marayu amma ba za ka yi tabannin wani maraya ba ka ce ka mai da shi ɗanka amma za ka iya masa wasiya ga abin da bai fi sulusi ba a cikin abin da ka mallaka kuma ka mutu ka bashi in bai fi sulusi ba ya halasta za a bashi mun gane ka'idar saboda ka ba a ba a tabanni a musulunci حتى تسقط تلك الفوارق الطبقية الواهية har ya zama irin waɗannan bambance-bambancen na astabaqiyya na matakan rayuwa alwahiya masu rauni su zama ba su sun fada ƙasa ya zama ba su wa arada alaihi salatu wassalamu zalika ala zainaba wa khataba hali zaid manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bijirar da haka ga zaidu ya nema masa auren zainab ya ce masa ka auri zainab walakin da zainab darat bi zihniha khawatir muttariba sai dai ita zainab bintu ja'ash radiyallahu anha wasu tunane tunane masu raurawa ta yi ko kacce yi sun zama suna ta gudana a cikin zuciyarta khawatir khawatir jam'i na khatir khatir ma yanzilu ala alqalbi fi awwal wahala shi na ake ce mishi al-khatara من شافد ون الإمام القيم أشن الفوائد هنا ودافئ الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة فقاومها ودافعها فإن لم تفعل صارت قولا فدافعه وقاومه فإن لم تفعل صار فعلا فقاومه بضده فإن لم تفعل صار عادة فيصعب عليك علاجها وخطرتي وسي أنا تمشي خاطر abin da yake zo ma mutum ɗan a kwakwalwa ko a zuciyar shi sai ya zama masa tunani to haka ya ta zuwa a cikin zuciyar zainab soyayya ita kuma ba a tilasta mutum a ce sai ya musamman soyayya ta aure innal mahabbata bil asala tufrad kyauta ce soyayya kyauta ce in Allah mana kuta yasa ake son ka to ka gode ma Allah shine yake cewa wa manahtani hubbal anami tafaddulan innal mahabbata bil asalatu faqad ya Allah cikin falalolin da ka mini kayi min kyautar soyayyar mutane duk inda naje ana so na innal mahabbata bil asalatu faqad ba haka daga sanda ka ce wani ya soka ko ka rike bindiga ka ce a soka ko an ce an soka to a baki ake son ka amma a cikin zuciya an soke ka mun gane so da ka sai nana Zainab radiyallahu anha sai tunane tunane suka yi ta faɗo mata a zuciya kala kala ta so shi ko kar ta so shi ta aure shi ko kar ta aure shi wata sa'ulatun mutadariba sannan zuciya ta rika kawo mata tambayoyi masu cin karo da juna kaifa sataqbalu hadha az-zawaj ghayra al-mutakafi ya za ta auri wannan ya za ta yadda da wannan auren ta karɓi wannan auren غير المتكافئ من أحد الموالي wanda bai zama dace bai dace da ita ba auren bai dace da ita ba mijin bai dace da ita ba saboda ka bai cancanta ta aure shi ba min ahadin mawali ta aure ɗaya daga cikin tsofaffin bayi barrin bayi bayin da aka yanta su wahaya sajjidatu sharifa alhali ita shugaba ce a cikin al'umma kuma mai daraja ya za ta aure shi haka dai ta ta yi a zuci wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ɗabi'a ce ta ɗan adam shi yasa ai ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda addinin mu na musulunci dinul fitra addini da ya dace da ɗabi'a lafiyayya sannan kuma addinin mu yukhatibul fiqh al yukhatibul aql yana magana ne da hankali sannan wai wai yunadi al fikr addinin yana yana magana da tunani ne yana ganawa da tunanin dan adam sannan kuma me wa yuhawiru khawatir al-insan ababan da dan adam ne suke zuwa mishi na tunanin tunani to musulunci yana ganawa da su yana tattaunawa da su shi yasa manzo sama ayi lissafa maka wadance yace tunkahul mar'atu li arba'i kamar fassara hadisin inna min tabi'atin nasi أن ينكحوا النساء من أجل أحد أربعة أسباب ɗabi'ar mutane tun da Allah ya halicce su to ɗayan abu hudu suke kalla sai su ji suna son su auri wata limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li jiniha akwai masu kallon jamal kyau akwai masu kallon mal dukiya akwai masu kallon hasab kaga shine wannan wace ce ita daga wani gida ta fito matar yar gidan waye waye babanta wani irin mukami babanta ya rike wani dini ha wasu kuma addini suke kalla kaga kaga kaga dabi'a ce wannan to so da ka Zainab ce ta rika wannan tunanin ya za a ce ta aure wanda ba kufu'inta ba kuma suna faɗa tuntuna suna cewa alkufu a harabil kufu'i wai ƙwarya ta bi ƙwarya in ta bi akushi sai ta fashi idan ƙwarya ta ce za ta bi akushi fashewa za ta yi وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم تتشي يا مأيكن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم تتشي ممنزن الله يا رسول الله يا مأيكن الله لا أغضاه لنفسي وأنا أيم قريش يا مأيكن الله قتك يا بانا سنش بن يدد شي يزم مجينا با لا أغضاه لنفسي بن يدم قينا شي أوريش با بن يدن أوريش با وأنا أيم قريش الحالي ني mace ce wacce yanzu ba ni da miji a cikin Qurayshawa a ce raka wanda zan aura sai maula maula bawa bawan da aka inta qala sallallahu alaihi wa sallam sai man sama yace fa inni qad radituhu laki shi to ni na yadda miki shi ki aure ونزل قوله تعالى لجنان في ألا مدوك تنسكي سوكد فأنسى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان المؤمن أي وأن اللام اللام اللام اللام اللام لام الإباحة أي لا يجوز لام الإباحة لا يجوز لي وما كان لي أي ولا يجوز لمؤمن بايا هلسا قواني من إيماني نمجي ولا مؤمنة كوكما من إيماني مشي إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا ألا دمعي كنت سقينك ونأب نعم القضاء القضاء الشرعي هو القضاء الكوني ده كبير أما أقوى نشين القضاء الشرعي hukunci na shari'a Allah ya yanke hukunci ya ce abu kaza zai a yi kaza an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihim sai su zama suna da zaɓin kansu Allah ya yanke ya ce abu kaza sai ka ce a kai kana da zaɓin ومن يعص الله ورسوله دون دي سابا ما الله ده منزنسا فقد ضلت حقيقة يا بتا ضلالا ونئرم وتئرم بتا مبينا وتتك مبين يا أفيلي بلو بلو فتتشي شيني متمن دي يعص الله الذي يعص الله ورسوله وهنا لم يسع زينب أن تخالف أمر الله ورسوله أنا نيف زينب تقبات دون أبو جزات عيشتها balle a ce ta saba ma Allah da manzansa famtasalat sai ta bi wa tazawwajaha zaid ibn harithata daga nan sai zaid ya aure ta amma ba ta so a zuciyarta wannan darasi ne ko abu bai ma ba in Allah ya ce yayi to ka yadda kuma kakkai magana da bakinka ko zuciyarka ba ta so to ka yi ƙoƙarin aikata ko zuciyarka ba ta so shi yasa ɗaya daga cikin malamai yake ma mata nasiha kan ƙara mata ya ce kada mace ta ce ba ta son a mata kishiya ko mijinta ya ƙara aure a matsayin tana gitta ma shari'a amma idan a zuciyarta ta ce ita ba ta so nan Allah ba zai kama ta da laifi ba domin ɗabi'a ce ba za ta iya kora ba ba za ta iya kora ba idan za ka cire ma mace wannan a zuciyarta amma ta ce tana faɗa da shi a matsayin abin da Allah ya ce a yi har ma ya zama akwai jam'iyyu waɗanda suke ake kafa su don faɗa da wannan abin da Allah ya faɗa a cikin littafinsa aya muhakkama sai kuma a samu su ƙungiyoyi su kuma suna faɗa da wannan akwai sa ƙasashen larabawa in ka tafi masu faɗa da ƙara mata har ma ya zama an sa doka na sha ba ku labari a sheikh mahmud shaltu rahmatullahi alai sheikh al-azhar ya faɗi a cikin wani littafin sa islamu aqidatan wa shari'a yace yace yace wani wani wani wani wani lokacin lokacin shugaban kasa Burkiba shugaban kasar Tunis wannan tsiyatakun da kake jin ake yi a Tunis to ba walidatul yaumi bane ba yau aka kyankashe su ba tun can da akwai tsiyatakun shine shine yazo wani mutumi yazo bayan an kafa doka ƙara aure a Tunis duk wanda ya kama ya ƙara aure za a kama shi a daure shi shekaru to shine sai wani mutum ya je ƙara mata sai aka yan sanda suka ji labari suka zo da motoci kamar yadda ake zuwa kama dan boko haram a Najeriya shi kenan sai kawai ya fito cikin nishaɗi shi mutum ne wa kafi a Sheikh Mahmud Shaltut ya ce wa kana rajulan zakiyyan ce mutum ne mai kaifin kwakwalwa so da yana fitowa ga 'yan sanda aka nuna masa warrant cewa an zo a kama shi na me shi ai ga laifin da kai an ji labarin ka kara mata ka karya doka ta ƙasa sai ce musu ya ce muku mata ta ce ai karuwa ta ce ce karuwa ce na gayyato ta mu zo mu dan shakata ko in biya ta kuɗin ta ci gaba shi aka yi haka kowa kuma aka sai suka fare da bindiga yana sori sa ana ba shi haƙuri ana ba shi haƙuri shi kuma sai ya fara shi sai na kai ƙasi sai na sai na kwaci haƙƙina a gaban alƙali kage yadda bala'i ya kai saka Allah shirye mu Allah ya tsare mu da gitta mu Allah madaukakin sarki ko manzansa